من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أسلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya mana muwafaqa da abin da zamu karanta Allah ya mana muwafaqa da abin da zamu saurara Allah ya sa abin da zamu karanta da abin da zamu saurara ya zama sanadiyar tsira a gare mu duniya da lafiya don san annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama jiya mun kwana a cikin wannan sura suratu Ibrahim alaihi salam wanda za mu tashi a cikin ta dai insha Allah wanda jiya mun ji yadda Allah tabaraka wata'ala ke misalta kyakkyawar kalma ita ce kalmar la ilaha illallah kyakkyawar kalma wanda sunaye gare ta da yawa mun ji ma kaɗan daga sunayenta akwai alkalimatu tayyiba akwai albaqiyatu saliha akwai alqawlu sadis da sauransu dai malamai su yi maganganu akan sunayen wannan kalma ta la ilaha illallah sannan kuma da girman waɗanda suka rike ta yadda take da girma haka waɗanda suka rike la ilaha illallah suke da girma a wajen Allah don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa laysa ala ahli la ilaha illallah wahshatun fil qabri lokacin da an sa mutum cikin kabari yana kewa ba kowa tare da shi mai la ilaha illallah ahli la ilaha illallah illa ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake su ba su da kewa cikin kabari zana ya ce kamar gani ina ganin su an yi an busa kaho sun tashi daga kaburburansu suna kakkaɓe korar kabari suna cewa mun gode alhamdulillah da zai alhaba an dan habara mun gode Allah da ya tafi yadda bakin ciki tare da mu mun gode ma Allah da ya tafi yadda bakin ciki amma manzo Allah ya ce ahadu la ilaha illallah masu la ilaha illallah ba kewa gare su ba bakin ciki tare gare su yace kamar gani ina ganin su ka anni anzuru ilayhi kamar gani ina ganin su an tada mutane da kaburbura masu la ilaha illallah sun tashi suna kakkafe kurar kabari ga jikin su suna alhamdulillahi alladhi abhaba anna al-hazana mun gode ubangijin da ya tafi da bakin ciki da damuwa ga barin mu don haka a rika la ilaha illallah kuma in kaga mai kin la ilaha illallah kai makomashi mummuna kake kallo gashi yana ganin cewa yana kan tabarki yana kan sunna yana kan kaza amma kiyayya da la ilaha illallah za ta kai shi mummunan makoma eh kuma shi mai la ilaha illallah da yadda duk aka rera shi yadda duk aka gaba kowa yake ba to wajen Allah shi ne wani abu kuma ga yanan Allah na ta nuna cewa masu la ilaha illallah wannan su ne tasu ce dan da ita suke cikawa la ilaha illallah wannan da ita suke cikawa a asibitota a gidajen su a kowace na to alhamdulillah to girman la ilaha illallah kenan don haka mu riƙe la ilaha illallah kada mu saurari masu zakin ta ko masu zakin masu ita kada mu saurare su waɗannan shekaru ne kawai ba masu kira zuwa ga addini bane sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba ya ce sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar da waɗanda suka imani masu imani Allah na tabbatar da su bil qawli thabit da zancancan matafarci wai ka san an wuto zancen farshen ƙur'ani yana magana ne da wanda an waye mai wayo mai basira mun yi magana asluha faditu wa farquha fis sama da ka yanzu in an ce bil qawli sabiti ba sai an sake dawo ma da magana ba al qawli sabiti ita ce waccan kalimatan tsayiba ta bin Allah ya Allah Allah yana karfafa masu imani da kauli sabiti da zance wanda yake matabbaci shine kalimatu tauhidi ita ce kalmar tauhidi la ilaha illallah fil hayati dunya a rayuwar duniya wa fil akhirah in ma an ji alahira duk masu imani garantin da Allah ya ba su zai tabbatar da su akan la ilaha illallah malamai su kasarori da yawa akan يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا ومدح الامام الطبري محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين وشيخ المفسرين إلى كمالنا تأويل مالنا تفسيري سي كفاني أكل زنشان الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أنا يؤمن أن التوعيلاني الله يثبت المسلماني بالقول الثابت تزنشي متبشي لا إله إلا الله تؤمناني أبد في الحياة الدنيا أرايو الدنيا إن أهلنا وأبيتي mafiya yawan su sun tafi akan cewa fi kubure watan Allah tabaraka wa ta'ala zai tabbatar da masu imani a kaburburan su qabla qiyam a gabanin tsayuwar tashi alkiyama ya kore isnadoda da yawa zuwa kan bara ibn azib riwaya farko ke bara ibn azib sahabi ne daga sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mai girma yace mawqufi ya kawo shi mawqufan kamar yadda imam muslim ya kawo shi mawqufan ya tsaya riwaya ta tsaya a kan shi bara ibn azib bara ibn azib ne ce yusabbitu lahu alladhina amanu bil qawli thabit fi hayati dunya qala yace at-tathbit fi hayati dunya tabbatarwa a rayuwar duniya shine mala'iku biyu ne za su zo ma mutum an sa shi cikin kabari mala'iku biyu za su zo mutum fa qala lahu sai su ce da shi man rabbuka wayo wayo ubangijinka waye ce ka waye ne ka waye kake ka shine rabbuka قال ربي الله وبنجينا ويا موتك وبنجينا الله كاجي أمسا كينا فقال له تذكر شي ما دينك تبي أدينك قال ديني الإسلام وسلت لي أديننا فقال له سيتي من نبيك وأين نبيك سيتي نبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم النبي نجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم sai ce fa zalika tasbitu fi hayati dunya wannan shine tabbatarwar da Allah zai ba masu imani cikin kabari da an za a tambaye su Allah zai ba su kwayoyin gwiwa ya karfafa zuciyarsu ba za su yi tangarda ba ba za su yi gargada ba da an tambaya ubangiji na shine Allah addini na musulunci annabi na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam nabiyyi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam haka Imam Bukhari ya rubuta kakan bara ibn azir shi ya toshi marfu'an wancan din ma akwai da yake marfu'an bara ibn azir ne ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to wannan na bukhari kakan bara ibn azir marfu'an yace annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam ya ambaci mumini da kafiri yace mumini ga halin shi in ya mutu kafiri ga halin shi in ya mutu sai manzon Allah ya ce innal mu'mina idza su'ila fi qabrihi qala rabbi Allah shi mumini inda yake da bambanci in an tambaye shi a cikin kabari waye ubangijinka sai ce rabbiyar nan Allah shi ne ubangiji na sai mun Allah ce fa zalika قوله يثبت الله الذين آمنوا في القول الص- بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله صلى الله عليه وسلم wannan amsa wadda a ta gaskiya ta daidai kwakuri cikinta shine ma'anar yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fi hayati dunya wannan Imam Bukhari ya kawo shi sannan a wata riwaya kuma ta Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ta fi yawa ta fi yalwa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace wata rana mun taru wajen wata janaza an rufe wani mutum sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko ina wa aje ke ce ya ayyuhan nasu inna hadhihi al-umma tutala fi qabrina wannan al'umma za a jarrabe ta a cikin kabari fa inna al-insana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum in an binne shi sannan waɗanda suka zo binne shi sun mawwace kowa ta inda ya- ya- ya- kowa kama gaban shi ja'ahu malakun wani mala'ika zai zo biye bihi mai turakun akwai wata guduma a hannun shi mala'ika tare da guduma a hannun shi fa aqadahu sai ya tare shi zaune da yana kwanci sai ce tashi zaune sai ya tare shi zaune fa qal sai ce ma taqulu fi hadha ar-rajuli me ka sani me za ka ce dangane da wannan mutumin sayyidina wa maulana rasulullahi manzo Allah ya ce fa in kana mu'minin in mai imani ne fara sai ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu na shi da ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kada yake Allah sai da bukin tare wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shi da annabi muhammadu bawon Allah ne manzon Allah ne sai kullu lahu sadaka sai malaika ce kai gaskiya فيفتح له باب الى النار sai abu ne mai wata koma zuwa wuta shi fa wannan bai amsa tambayar nan sai a bude mai kofa a yaya hijabi sai kawai ya hango wuta fa yuqalu lahu hadha manziluka law kafarta bi rabbika kaga gidanka wanda aka yi makoki sai shi da ka kafirce ma Allah kaga gidanka dama an riga an tare da shi da ka kafirce kana da gidan cikin wuta fa amma in amanta bihi fa inna Allah abdalaka bihi hadha to tun da an yi sa'a ka yi imani da Allah Allah ya musanya ma wanda gidan na cikin wuta ya baka na aljanna ya baka na aljanna sun mai saboda mu gidan janna sannan sai a buɗe mashi taki a yaya hijabi abin wa'annan abubuwa ne waɗanda wasu ke musu ba dai laya nan duniya ne kawai mutu da kamar sannan ango amma gashi an buɗe mai yana ganin aljanna an buɗe mai yana ganin aljanna sun mai saboda mu gidan janna yanzu wanda ya san wannan don Allah ya ce karatu gaskiya ne yake yana musun cewa wanda ke raye a rayuwar duniya da wanda ya bata ba a ji lahira ba aljanna tana lahira amma nan a makabarta an goku an buɗa ma wani ya hango aljanna an buɗa ma wani ya hango aljanna sun mu yuktabu lahu babun ila janna sannan sai a buɗe masa kofa ila janna zuwa aljanna sai yuri da an hada sai yayi ne ya zabura kawai ya shiga gidan shi ta nuna mai ga gidan ka canza aljanna an nuna mashi sai yuqalu lahu uskun dan da ka dan da ka tare da lokaci a biyi bai summa yuksabu lahu fi qabri sannan sai a buɗa mashi kabarin shi da mai tsayi sai a buɗa mashi haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce yace wa amma kafiru amma kafiri awul munafiqu ko munafiqi rawina shakka yana kafiru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko munafiqu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yuqalu lahu sai a ce ma taqulu fi hadha ar-rajuli shi kuma kafiri ko munafiki ne ka sani dangane da wannan ana nufin manzo Allah ba sai kudu ma a jiri sai ce bai sani sai ce bai sani ba shi bai ce bai sani ba fa qala lahu sai ce la daraita wala talaita wala talaita yace eh baka sani ba baka karanta ba ko baka shirya ba ko suka ce mamu kun yi addu'a ce kace baka sani kada Allah ya saka sani baka karanta kada Allah ya saka karanta ولا تدعيت بك شريه با ثم يفتح له باب الى الجنه sai an gama wannan sai a buɗe a yayin hijabi sai ya ga yana hango aljanna ga aljanna sai kwalu da wahaza manzilu ka nau amanta ya rabbika ya ce ka ga gidan da aka tana dama da ka imani da Allah da ka imani da Allah kana da gida da aka yi wa bukin naka ne da kanka da ka imani da Allah to amma wa amma in kafarta bai zama abdalaka hada to tun da ka kazance shi ke da kaya tsara wancan gidan na aljanna shi ke nan sai wuta sai abu ya mishi da gidan wuta sun mai yukta hudu babu ilin na sai a buɗe mai kofa ita ma kamar wacce sai a yaye mai hijabi sai ga gidan shi da cikin wuta wal iyadu billah summa sannan mala'ika ya rika bugun shi da wannan gudumar ko ko kar kamar yadda suka fassara bugun da duk halitta Allah sai ta ji ƙara bugu cikin kabarin shi ba za a buge shi duk halitta Allah in ba mutum da aljani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk halitta Allah kulluhum za su biya ma'u illa sahalai sai mutum da aljani sai sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ما من أحد يقوم على رأسه ملك بيده مطراق إلا قيل عند ذلك يا رسول الله ولين تكم ملائكة جرم ملائكة تأتي kai dai. tare da irin wannan gwami bai hirgice ba bai ji tsoro ba ya kasa ba da amsa sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce a a ina ay yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wai ai Allah yana da nashi yana da nashi shine ma'ana ai Allah zai tabbatar da masu imani su ne nashi bil qawli thabit da zance wanda yake matabbaci ba gargada in za su ba da amsa ba gargada kawai za su ce rabbi Allah nabiyyi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai mun Allah ya kawo wannan wannan aya ta yusabbitu Allah alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah tabaraka wa ta'ala na tabbatar da masu imani da zance matabbaci shine la ilaha illallah a rayuwar duniya shine cikin kabari fil a wa fil akhirah da kuma ranar lafiya Imam Ahmad ya rawaye shi a cikin Muslim ɗinsa Imam Ahmad ya rawaye shi a cikin Muslim ɗinsa saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ce subitu Allah alladhina amanu bil qawli thabiti lil hayati dunya wa fil akhirah wa yaf'alu Allah ma yasha wa yudillu Allah adh-dhalimin Allah ubangiji yudillu yana fatar da adh-dhalimin da kafirai da ka kafirai su ya tambaye su ma a tare suke jira ba sani ba a ya za a yi su ba da amsa da la ilaha illallah da suke ci in an yi la ilaha illallah ma cewa suke harbuwa ce harguwa ce la ilaha illallah in dan bid'a yayi dari ba ta da amfani wa in dan bid'a yayi la ilaha illallah dari kafiri yayi guda ta shigo da shi musulunci amma wai wani wani in yayi dari ta barna ce al-islam ya shigo ma qabla musulunci ya yi abin da ke gaba da shi wani mutum shekara ɗari yana kafirci ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kenan kafirce shi an share shi gaba an share shi amma wannan la ilaha illallah guda ta share kafirci amma bai yi dari uku ita bata share da shi ba bata kusanta shi da Allah ba kaga wannan masu wannan ba aqida ahlus sunna bace ba kuma aqida addini bace aqida khawarijanci ne kawai kafir da la ilaha illallah kun san mu mutu shi kwanan baya khawarijawa su suka sunnanta kafir da la ilaha illallah kuma da manzo Allah suka fara da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace إمام الحافظ بن حجر ياتوا أشكال الرجال في معرفة الأسباب أسباب النزول هنا الحافظ بن حجر يشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكي من أحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله دون يسول يا سؤال دون يبيم يمتع ألا يمتع سيوسو منافقين سنة فتشي مسلم سيسكت يريد أن نتخذه ككارب هذا الرجل الشركة wai manzo Allah ya ce maka tsarin ba zaba dole shirka wai mutumin nan ya kusa bai yi bi shirka wanda aka aiko ya yake shirka kuma shi aka dangana da shirka yanzu kare mamaki yanzu za a ce ma mushriki in ka tuno da wanda aka ce ma suka ce yuridu an tafi da hanana kamar takazatin nasara ibn maryam wai yana son mu rike shi abin bauta kamar yadda nasara suka yi isa dan maryam in ji munafukai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzo Allah labari da fuska ba da labarin gaibi ya rasula ka ji abin da suke bari sai saukar da aya wa man yufitar rasula fa qata Allah sai dai kafirai da munafukai su mutu wanda bi yayi ma annabi ta a Allah yayi mata a inji Allah eh munafukai su huta da cewa ka tsara ba zan gudu shirka haka take man man yufitar rasula fa qata Allah saboda haka waɗannan abubuwa duka babu addini bane ko kaɗan kaga yadda Allah ya yi da masu la ilaha illallah cikin daɗi cikin murna an tabbatar da su bil qawli sabiq amma zarbai fa wa yudillu babu zalimi Allah ta baraka ta yana fatar da azzalumai su ba za su samu damar cewa la ilaha illallah ba saboda gabar da suke da ita da gabar da suke da mai la ilaha illallah a duniya wa yaf'alu Allah ma yasha Allah ta baraka ta ala yana aikata abin da ya so ga lokacin da ya so ga waɗanda ya so ya so ya ba wasu rahama ya ba su jin kai ya ba su la ilaha illallah kuma suka rike ita ce aikin su wasu kuma Allah ta baraka wa ta'ala abin da ya aikata da su ya faru lawa ma sha fadar da su ne suka zama su da abin ki sai mai la ilaha illallah kuma da kafiran ciki da na waje mara kafiran ciki masu da'awan musulunci amma ayyukan su ba na musulunci ba ne to su kuma Allah sai fatar da su da haka ba su ba la ilaha illallah balle in sun mutu sun da cikin kabari su amsa kira su amsa jawabi da la ilaha illallah ko kana ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها بئس القرار الله تبارك وتعالى يشي ألم تر يزمك جميلة أي كاغني إلى الذين بدلوا نعمة الله zuwa ga waɗanda suka musanya ni'imar Ubangiji wai ba na sun musanya ni'imar Ubangiji sun musanya godiya Allah ai wanda aka yi ni'ima abin da ya cancance shi ne godiya wanda aka yi ni'ima abin da ya cancance shi ne gode kafiran makka an aiko manzon Allah an tada manzon Allah a cikin makka a cikin kabilarsu duka wannan girmamawa ce inna hu ladhikrun lak wa liqawli wannan girma ne da daraja gare ka Rasulullahi da kuma mutanenka aikoka a cikin su saukata alqur'ani a cikin su na ubin girma ne to wanda aka yi girma shi ko aka girma bai cancanta ya gode ba to wai maimakon wannan godiya sai suka yi godiyar mahaifi suka butulci sai suka kafirce to shi Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ga da mutanen nan waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ni'ima gare su amma baddalu suka musanya gode ma wannan ni'ima gode ma wannan ni'ima gode ma kun gode ma ni'ima sai suka mai da shi kufran kafircewa hum kufaru quraish su ne kafiran quraishawa wannan fasara kamar yadda Imam Bukhari ya rubuce ta a cikin a sahihinsa a cikin kitabut tafsir a tafsiri ya fassara wannan ko ya kawo isnadi na fassara wannan aya da cewa allazi da faddar bi ni'matallahi kufran yace kufaru quraish ne ya kora isnadi shi imam al-bukhari hakkan abdullah ibn abbas radiyallahu anhu yace abdullah ibn abbas ya ce allazi da faddar bi ni'matallahi kufran jinnat yace kufaru quraish ne كانوا في نعمة ظلم وأشكل نعمة أطعمهم من جوع ألا لا يدسوا من جوع ذات نفسهم وآمنهم كما أمن تدسوا من خوف ذات نفسهم ذات نفسهم ألا أمن تدسوا يا فاقة ومصحيح بني ما بس أما رسول ونبي مبا وبعث بهم رسولا منهم يأيكو منزودا بفتنسو هذه نعم وأن النعم كبار من يا أما بدلوا شكرها كفرا أما سكر مسلمين شكرها قولي من النيمة سكرين شيء بكرتي وأحلوا قومهم دار البوار سكتوا كدا قومهم متعلن دار البوار جدا هلكا دومين سنجا سنهر أي إيمان إذا مزانا وأن أكهل أي إيمان إذا مزانا لا يجدا بأجاج ما بهلكا Gaka sun ja mutanensu mabiyansu waɗanda suke saurarensu sun ja su zuwa ga halaka ƙaura cewa manzon Allah kafir cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya ja su shi ne ma ahallu kaji da dalilin da yasa suka saukar da su darul bawar gidan halaka gidan halakan nan aya ta ce jahannam kuma wasu suka ce daga malamai suka ce kamar abin da karwai ta ta kan sayyidina Ali karramallahu wajhahu yace darul bawar abin da ya same su a badar a badar an kashe manya-manyan su guda saba'in an daure manya-manyan kafiran makka guda saba'in ta alzawar kenan abin da ya su ga wannan halaka watan halakar da wasu jan hankalin wasu kuma su kuma su biye musu wa qadul qawm ila hadha al sun ja mutane zuwa ga wannan kafirci hatta da kadun nar har suka shiga wuta sai aka ce jahannama idan baka san daren bawar sai aka yi badali badali ne nan daren bawar dan haka kaga shi ma ya zama mansubi جهنم يصلونها دار البوار إذا شئت جهنم إذا ما لك شيء جهنم يصلونها وتدار شجيتا وبئس القرار دون مزون إنسا ما تبتين إذا موت جهنم شيء سير دون مزون الله كي أشيم واجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله kamar an tambaya to menene aikin su da ya kai su cikin wuta wani aiki ne aikin su wanda ya kai su gidan halaka aka ce aiki a lillahi an dadin su kan yana Allah an dadin kiyo shi ne shuraka ababen tar- ababen tarayya u'al rubal a- a- lata da uzza da banata da sauransu su sassaƙa gunki su ce Allah su su ɗauko duki daji kawai su ce Allah su ne kawai su gina sannan a zo a yi yanke yanke a shishawa mai wai duk Allah su ne su ba su yi da wanda ya halitta ba duk ayoyin nan ba su sa sun gano duki ne halitta ba duk ayoyin nan ba su sa sun gano mai halitta ba kuma shi kadai ce sai sabo da shi za ka kaji abin da ya kai su wuta shirka liyudillu an sabili liyudillu an sabili suka ci gaba da fatatuwa an sabili gabarin tafarkin addinin musulunci قل لهم كفأ نصي يا رسول الله تمتعوا فإن مصيركم إلى النار كشيك بعد جندادي فإن مصير بدنياكم أو أن الدنيا تابوا قليلا تنجد هذه الدنيا ما كدني هل يكون متاع الدنيا قليل تنجد هذه الدنيا كفأ نصي يا رسول الله أن قليل تيجي المسلمين كي قليلا تنجد دادي جدا كم تميمي ko gidaje kan san kan san motoci dan tsara dan tsara komi ga shi nan na isa radda duk Allah ya buƙaci ya kira shi ya da kasance ne wata nama ya shige ma da haƙori ka sa ɗan ɗinke ka sa ka ce to ya yi haka sauƙi wajen Allah yanzu yanzu duk duk zai ba wani jin daɗi duk wani jin to zo da jin daɗi wani jin daɗi an kare kuma nan ya mutu shi zai ce kamar bai taɓa jin daɗi ba kuma waɗanda ke nan su kuma abin da za su ce wane kamar bai taɓa zauna duniya ba fatan jin daɗi nan gari ne wanda ka duniya kare in ana kwatance da jin daɗin aljanna wanda mata aljanna za ta kullu kanta hakkan fuskar ta yi dushi hakkan rana kuma kana da irin wa'annan dubbai duk naka ne kai kadai ai wannan dan jin daɗin bai kai akurki ba akurkin aljanna irin wannan kan sakan kan gidajen ba su kai akurkin aljanna ba na kaji kaga kaga ta kullu ta duniya kare إيه لا كأن الله تبارك وتعالى كن تمتعوا فإن مصيركم فإن مصيركم سندي مقومكم إلى النار زوا وتاتي مرجعكم إليها زوا وتاتي الله يكشف
لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
الله سبحانه وتعالى يقول يا رسول الله فبدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبادي الذين آمنوا gabayina waɗanda suka yi imani da ce yuki musalata su tabbata akan tsaye da sallah dama suna tsaye da sallah ya ce yuki musalata irin na ya ayyana da dina amanu aminu ya ku masu imani aminu ku tabbata kan imani wasu kuma suka ce alladina amanu aminu ai tajjidu imanakum bi qawli la ilaha illallah ku sabunta ku yi caji imanin ku da la ilaha illallah to irin wannan ne yuqimu salata su sai da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum su ciyar daga abin da muka azurta su sirran a asirce ba wanda ya sani wa alaniya in ta kama a bayyane su ciyar aka ce ana nufin zakka ta farilla da kuma sadaka ta tadawudi ake nufi zakka ta farilla abin da ake so a bayyana ta ita hikimar bayyana zakka domin duk al'ummar yankin ku sun san kana yadda zakka za ka ba za a tuhumce ka ba da cewa kai ma ni zakka ne hana zakka ne amma in ka bayyana an ga ka zo suna karban ambula ambula in zakka ce alhaji lafiya menene a ai zakka ce yake fitarwa sai ka sanar ba wai ne bace zakka ce haka ake so saboda ni in kai haka wani zai koyi da kai haka ba da gaske ce sannan kuma ba za a turumce ka ba domin ana son kullum musulmi duk abin da zai jawo mai tuhuma ya kakkauce akan mun yi ta a kisa annabi yusuf alaihi salam abin da zai kare musulmi da kartuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam da girman sa da darajarsa an gan shi a tsaye yana magana da ɗaya daga ummahatul mu'minin har ya gaishe shi ya wuce manzo Allah ce dawo shi ka ga ta nan daga gani mata ta ce wance yace ya rasulullahi wannan magana ba yace a saboda shedan ya jiri din ne azuma majarata ne shedan bai da kyau bai da kyau don haka shi kuma manzo Allah rahmatan lil alamin bai san shedan ya jewa mishi wani wasu wasi waccan mata ko ba matar manzala ba ce saboda da yayi wannan tunani ya halaka an rasa shi an rasa shi kenan don haka shi kwanan sassa zai tun an rasa mai imani za ka sai ce maza maza dawo mata ta ce shi a rasu da lafiya wannan tunani ya ma za a ce mumi ne ya wannan tunani manzala ya ce ai ka je da shedan ne saboda haka in an ba da zakka sai a bayyana amma sadaka ta da dauki sai ka koyi ba kowa ne zai sani ba sirran wa alani min qabli an yati yawmun tun gabanin wani ne bai zo ba la bai'un babu fansa fi a cikin yinin in naira goma da zaka bayar ta amfane ka to ka bada ita yanzu za a kai lokacin da in duk ƙasa ta kaci da abin da ke cikin ta dunki dudun naka ne dinari inda za ka ba ta za ka fanshi kanka ba wai a kaddara kana da ina ga ganshi ina ga ganshi don haka wato Allah tabaraka wa ta'ala ce ku yi infaki ku ci na tun lokacin cewa na da dadi in kun je lahira inda za a hadarto maka duniya ce za ka ce ka baya ka fashi kanka ba za ka fashi kanka ba eh shi ne Allah tabaraka wa ta'ala min qabli an yati yawmul la bay'u fihi wala khilal wanda babu fansa a cikin sa ba abin da za ka ba ka fashi kanka wala khilal kuma babu wata abuta da za ta amfani a ranar al-aqillahu yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin haka Allah ta alzima tsoron Allah abubuwan su ta tsoron Allah ce tsoron Allah ya haɗa su ambaton Allah ya haɗa su alaƙar su ta Allah ce to su kaɗai ne abubuwan su za ta amfani da wata shan kiyama to aka yi ce wala khilan kaga kenan wata aya za ta faɗa mana akwai abubuwan da za ta yi amfani ta masu tsoron Allah Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah da ake kiran ku zuwa ga ku bauta mishi shi bane wannan da ya halitta samai wal arda da kasai وأنزل يتوكد ما أمر من السماء إلى السماء فأخرج به من الثمرات يبتد رزقا أرزق لكم غريس من الثمرات نتائج تشبيه لو النور يتوكر من الثمرات في ذا البيان من الكذب وي وأن الله تبارك وتعالى يتوكد روى daga sama ba farda bihi min as-samarat rizqan yabda muku da arziki wani irin arziki gare su min as-samarat na ayi idace وسخر لكم الفلك كما يوري muku jiragen ruwa ga sunan aka ce horewa tun ma Allah jiwa muku ilhama yadda za ku za ku kira jirgin ruwa ita ma sakhara lakum fulka ce sannan in ba kai ka kira ba to Allah ya ma ilhama yadda za ka tafiyar da shi yadda za ka tafiyar da shi in bin kwamfuta ne in bin injin ne in bin tuka-tuka ne haka duk dai Allah ne ya hore muku yadda za ku tafiyar da shi aka ce kuma wata farnakun wasan ba su nucewa ku lafta musu kaya ku hau kuma tare da ku da kayan ku amma ba su nucewa amma yanzu in ka sa allura sai ta yi nauyi sai ta nuce cikin ruwa amma jirgin ruwan da za a yi wata shidda ana sauka ne fi shi bai nufi ba cikin ruwa wannan aya ce ta Allah litajriya fil fulki tana litajriya fil bahri tana tafiya fil bahri a cikin gulbi bi amrihi da izinin Allah sauran duk ba su bi amrihi ba sai wajen jirgin ruwa abin da za ka ce bi amrihi jirgin ruwa sai ka ce bi amrihi saboda kada ka yi tunanin wannan izinin din shi ka shi ka tsaye da shi a'a ko wannan gwamnati ka tsaye da shi a bi amrihi watan umarni ne na Allah watan a Allah ne so kuma shi a ciki da shi a ubangiji wannan jirgi ne ke tafiya bi amrihi ai bi ibni wa saqal lakum al anhara sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya hore muku al anhara koramu ga sunan ku sha ku ja ku yi damdam ku yi gonaki noman rani ga shi da duk limomi ne kana wa saqal lakum ash-shams wal qamar Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ya hore muku ash-shams rana wal qamara da wata da'ibaini ga sunan madawwama وسخر لكم الليل والنهار كما ألا يقول لكم دري والنهار دليلي وآتاكم من كل ما سألتموه أنكم يفاكوا من كل دقدك ما سألتموه أبن لكم رجيش على حسب مصالحكم وقدم بقاتمكم kaga dan koran kana ya gano kullu ba ko ba iri dai bace kana ya tafi kullu ma sa tuma don Allah to kallon da ka tambaya Allah ya baka shi to kallon da kake so Allah ya baka shi a wannan wani abu daga abin da kuka roƙa shi ne eh kamar irin uta ya min kulli shay'in an ba da kisu min kulli shay'in daga dukkan gori an ba da mutanen Sulaiman ba ba da mutanen Sulaiman kaga kenan akwai kullu wadda ba kulliya ba sannan wa an ala kulli jabal annabi Ibrahim ne ake cewa za a nuna me da ake rana da shi aka ce samu tsuntsaye guda hudu kuma ya samu dutse hudu aka yi daga-daga da namun su aka ce wajen ala kulli jabalin kowane kowane dutse ka dora wani faskaci na nama da bisin naman tsuntsaye ana kushe jabalin har da nan ku tarko shi ko ba jabalin bane har da irin na jos ko ba jabalin bane har da irin na uhud ko ba jabalin bane amma ana kulle jabalin a yakaci a kowane dutse kaga kowane dutse kenan a wannan fahimta zai shigo to kuma duwatsun hudu ne duwatsun hudu ne a ce kullum akwai kulliya akwai juz'iyya ba wai duk kullu take kulliya ba balle ka ce kulle bi hadi dalala ke ta bambami a sai an bi malami wa ataku min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah tabaraka wa ta'ala ce da za ku zauna ba ku da aiki sai da tafi limomin Allah ba za ku iya tafi su innal insana sani dai mutum lazalun kafar mai yawan zalunci ne kafar kuma wanda yake mai kafirci bismillah
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم
وإذا قال كأنبتا مسو يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذ قال إبراهيم لو كتن أن إبراهيم يجي ربي لأن هذا البلد كسن ونن جري مكة آمنا أمن تتشيني ما أبو جن أمن شيني سورة البقرة شيء ويجي قال اجعل هذا بلدا آمنا اجعل هذا بلدا آمنا كسن ونن ولن da akwako ko wanga wurin da akurkun wasan kunkurbin daji to ka sanya shi gari aminan amintacce ذاك في مرته الأولى أمر تفرقوا سأل إبراهيم إلى جهل هل هذا بلدا ألا تسني والنور إذا ونقري أمن تجي domin mu ne falatun daji ne lokacin wani ji marar fada a wannan marra ta fi sai ce wa iya baldatu faliha dan ya zama gari sai ce faliha za arrafa sai ya arrafa sai ce ij'al hadhal balada ij'al hadhal balada ka sanya wannan gari da makka amana amintacce ne واجنبني وبني أن نعبد الأصنام annabi ibrahim da ya ajiye iyalansa a nan yana musu addu'a yana cewa ya ubangiji ka nisanta ni wa baniya da ɗaya na Allah abudul aslama kada mu bauta ma gumaka annabi ibrahim ka ji abin da yake roƙo kada Allah ya sa ya bauta ma gumaka shi da iyalai Allah ya kare su daga bautar gumaka makami na annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran makaman annabawa Allah na bambanta shi karar don a gane bambanci matsayin manzo Allah daban yake da matsayin sauran annabawa abinda annabawa masu kusanci suke roƙo wajen Allah shi ake ba manzo Allah da maroka ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi Ibrahim alaihi salam duka annaba shi yafi kowa matsayi da girma da daraja in ba manzo Allah ba da ka cire annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim to annabi Ibrahim duk abin da ya roƙa sai da Allah ya ba manzon Allah a bai roƙa ba a gatanci Allah ya manzo Allah don haka annabi Ibrahim yake cewa yace wallahi atma'u ati ya gafira li khati'ati yawmiddin ubangijin da nake tsammani nake fata ya ya gafarta min zunubaina tare sakamako sai Allah tabaraka wa ta'ala ya manzo Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا kaga shi ya tafiya da kallon ma ta kaddama ai kai Allah ya gafarta maka ko za ka yi a garanti ne aka bashi ko da zai yi balle ba zai yi ba ko da ka yi balle manzo Allah bai yi ba annabi Ibrahim ka ji nan bakwanci annabi Ibrahim ya ce wallahi asma wanda nake tsammani ya gafarta shi kuma manzo Allah ya ce amma gafarta mishi annabi Ibrahim yana cewa wala tukudini yawmin aqu Allah kada ka kunyata kada ka wulakanta ran tashin kiyama shi kuma annabi sallallahu ta'ala sai ana ba shi garanti shi ya ma riga ba shi yace yawma la yuqdillahu nabiyya wal ladina amanu ma ran ta shirkama ita ce ranar da Allah bai kunye ta manzon Allah sallallahu ta'ala ba zai kunye ta manzon Allah ko ran ta shirkama ce wal ladina ma'u hamma masu imani sun ci albarka manzon Allah Allah ba zai kunye ta su ba kaji manzon Allah annabi Ibrahim ya ce wala tuqdil wannan da shi kuma ta yawma la yuqdillahu nabiyya manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim yana cewa wani alli lisana sidikin fil akhirin Allah ka sanya ni harshe na gaskiya ambato na gaskiya duk wanda zai ambace ni kikkiawan ambato zai mani sai shi ko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa rafa'ana laka dhikraka ya Allah kai mun ambace mun dauka ambatonka a al'arshi a ambace ka a sammai a ambace ka a can karkashin kasar kasa a ambace ka a kalmar shahada a ambace ka a musulunci shiga musulunci a ambace ka a cikin tafiya a ambace ka a kiran sallah a ikama a ambace ka a kuma duk inda aka ambaci Allah sai a ce musu Allah daga ƙarshe ta fasara ta ƙarshe haka malaika juri da ya tsoye ya rasulullahi ba za Allah ya ci ko ka kai ta na'am dan ya ambatan ka yace yace a Allah wa rasuluhu alam sai ce Allah ya ce in faɗa maka duk inda aka ambace shi yana Allah za a ambace ka kai kuma kana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan ga wannan wace dubuni wa baniya anna abu da aslama annabi ba ya ce Allah ya ta da ni da yana karin bota mu kuma ka shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba shi garanti ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yastaghfirakum tadhira Allah ne yake inna ma ba wani fi gane kamar zalla ya nema ba a inna ma haka Allah ne ke yin haka inna ma yuridu lahu in mai tunani mu za Allah rufa sai Allah ta inna ma yuridu lahu Allah ne ke nufin ya yi haka da kansa kuma yi ya tafiyar da duk wata kazanta game da manzala da iyalan gidansa ya ku iyalan gidansa sallallahu Allah ne ke nufin ya tafiyar da kazanta gabarin ku ya ahlal baiti ya ku ya rage da manzon Allah wai tsadira kun tsadira ya tsarkake ku tsarkakewa lokacin da Annabi Ibrahim ke cewa wacce zukuni wa baniya Allah abu da aslam Annabi Ibrahim har yanzu sai kaje na cewa habbi Allah Allah ya isa man Allah ya isa man manzon Allah ko sai Allah ya ce a'a Allah ne yake cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah ya kai wannan babban annabi Allah ya isa man lokacin da Annabi Ibrahim ke cewa Allah ya isa man Allah ya isa man shi kuma Allah ne ke cewa ya aiki annabi hasbuka Allah Allah ya rika maka annabi Ibrahim ya ce inni zahibun ila rabbi da ta murke ta tudi annabi Ibrahim ya ce inni zahibun ila rabbi kuma falastiniya ne ko amma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga shi ne bai ci Allah ya kira shi ba bai ci an gayyace shi ba amma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai da Allah ya saukar da suratul isra'i sokoto ta gwani gayyatar manzon Allah kai سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير saboda haka makami in an jira cewar girma anhu wasu daga kiristoci suna ta yada ai annabi sallallahu alaihi babu wata hujja a cewa ya fi kowa annabi Musa ma ya fi kowa annabi Isa ya fi kowa cewa ce ni sai na ga bai dace in ma ta da kai in kula da wannan magana ba amma daga baya da na ga hargagi ya cika duniya eh na ga yawanci mutane ummiyu da ni la almudul kitabu illa amani sai na ga ya zama dole da ɗauki suka dada alƙalar sai rubuta nujumul huda fi kauni nabiyina sallallahu alaihi wasallam afdala man da'a ila Allah wahada to ne yayi ta rubuwa yayi ta rubuwa duk annabawan da aka fara da annabi Ibrahim sai da aka kai kowane annabi duk abin da Allah ya bashi ya roka Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka girma da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan mukarana kamar yadda nace ba ana tare da girman annaba mai wurin kullum gurrun faratun ajillatun kuma kan bi abdullahi da tawarif za mu tsaya nan saboda ilhaki kamar yadda nake duk wata matsala ta addini ta taso to ba za mu gatta ba ko kadan kamar yadda dai masu lafiya da za ba su huta da su da malaman su da wadanda suka lakana musu lafiya da ba za su huta ba ko kadan saboda haka daga ciki ana yarfi da cewa aqidar su baye aqida ce ta hululi da ittihadi aqida ce hululi da wai Allah na dauka miki nau gare mu miki takwas to alhamdulillah to aka ce wai aqida ta hululi da ittihadi ce gare mu to yanzu in ba dai wanda ke faɗin wannan magana bai ma san abin da yake faɗi ba in za a caji tashi aqida ai ce aqida ta hululi da ittihadi wani da wuri da ita ne Allah ya doka cikin dan adam ko da doka cikin halitta sai ya haɗe ga halitta wannan wannan aqidar ba su banci da ce ballan biyu wuce wuce in ka ji ba babi Sheikh Sharif Ibrahim Salih Al-Usaini yayi mata a cikin al-Mughir cewa al-hulul wal ittihad laysa min at-tasawuf hululi da ittihadi ba cikin tasawuf in ka ga wanda ke aqidar hululi da ittihadi cutar sufanci da sufaye ko haye shi aka yi shi cikin sufaye da sufanci har sufaye ba su da shi ba to ka bi aqida hulu da ittihadi sannan kuma cewa aqidar sufaye ta yi kama da aqidar kiristoci ko shi ne wannan magana kaiya ce kuma ya saurara ya ji waɗanda aqidar su ta yi kama da koko aqidar kiristanci aqidar yahudu da nasara kaga mai da Allah jiki aqidar yahudu ce da nasara mai da Allah jiki aƙidar Yahudawa ce da Nasara. Domin ne su abin da suke cewa Allah jiki ne kuma har ga da yake sauko. Hadisin cewa Allah na sauka sulhun dare malamin su marji'in su na ƙarshe yana kan mimbari ya rika saukowa ɗaf ɗaf ya ce kun ga saukowa daga haka Allah ke saukowa daga sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai wanda ke tafa masu huluri da ijtihadi gashi gashi shi babban mai huluri da ijtihadi ya mai da Allah jiki har kamanta duk ina ne da kamar tsiri shi ne wasu mai wasu kaga ya kare ta ayoyin Allah don gashi na kwatanta ga yadda Allah ke saukowa kuma malamai da suka rubuta da tattafai da yawa cikin addurul kamina fi a'yanin bi asfamina na al-hafiz ibn hajar al-asqalani in kaji ba za ka gani kuma ba tsaga na da tattafai da suka yi raji su take da surki da sauransu duk da sun mai raji to mai aƙida ga yadda Allah ke saukowa bai da baki akan maganar hululi da ijtihadi sannan sannan aƙida da ta kamanta su da yau aƙidar yahudawa yahudawa da aka ce Allah ya yi halitta cikin sannai da kasar cikin gwargwadon kwana shidda farko lahadi ƙarshe juma ko sai suka ce ashe ya huta ya huta sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce الذي خلق السماء الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وما مسنا من لبوس ولقد خلقنا السماوات والارض في سته ايام وما مسنا من لبوس حقيقه من حديث تفسير كالزي cikin gurgurun kwanan shida amma cewa mun huta asabar Allah ya ce ma fasala min dubu ta mu gaji ba sai an gaji za mu huta ko ka ji akida ya huta to su suka rawaito hadisin Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta cikin gwargwadon kwana shidda sai zo kwanta a rigingine Allah ya kwanta a rigingine ya ɗauki kafa ɗaya ɗora a ɗaya ya ce wa ke iya irin wannan aiki na ba da Allah ba su ce ya gaji ba irin yadda Yahuda suka ce ya gaji ba su ce ya gaji ba halittar samai su ba a kalla an ce an zo an kwanta kuma rigingine an ɗauki kafa ɗaya an ɗora ɗaya an ce wa ke iya irin wannan halittar tawa kaga ke na aƙidar su yadda Yahuda suka ce Allah ya gaji don haka ya huta a sama haka waɗannan salafiyawan na ƙarya suka ce Allah ya gaji don haka ya kwanta ya ɗauki kafa ɗaya ya tura kan ɗaya wannan magana suna da littattafan su ita shi alfari tana nan kuma suna ta ƙoƙarin kare hadisin wanda irin su suke irin su ki sun yi raga-raga da shi irin su Muhammad Sheikh Muhammad Zahid al-Kausari sun yi raga-raga da sauran dai malamai da yawa sun yi raga-raga kafin kuma waɗannan su Ibrahim Qayyim din da suka rubuta a cikin fawaid irin su ibnu al-jawzi a dabbu shi bai tashbi ya yarda da wannan hadisi dan ce kai ya ce ma kwata kuma aqidar da take ce ne da Allah shi sannan yanzu Allah ne wannan shi ke cewa aqidar wani cikin sun cike to shi ta ce guda sannan aqidar cewa Allah na sanka al'arshi ya zanna dangargar radda aka yi Isra'i da manzon Allah ya zaunar da shi suka zauna har suna gogayya da juna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amini Ibn Qayyim wanda malamai sun mai raga-raga irin su taqiqi da surkibin da wanda ya tahqiqin as-sayf as-saqil ka rudda alabi sahih in kana da shi kadiba musamman tahqiqin Sheikh Muhammad Zahid al-Kautsari ko sun so su koyi wannan aqida ta da ba ta koyuwa to ta jira na bayyana su mutassimai ne sun mai da Allah jiki don haka da mai mai da Allah jiki da mai bautan lata da uzar dusi mai bautan lata da uzar wani dusi ne mai bautan kai ma ka da wani jiki ne kafin sai jiki ne suke bauta ba saboda haka bai da magana sannan wanda aqidar sa dai da fir'auna yi magana salala yace yace Allah na can sama shi ma fir'auna ya ce Allah na sama Allah annabi Musa na sama da haka a mai dogon gini ta ga mai dogon gini ya ce dan in in kayo ubangijin Musa da Allah ba su daidai da akida ba sun yi daidai da fir'auna akida dan haka ma har ma faɗe suke mana cewa wai duk da fir'auna ma ya yi mu akida dan akida su guda ne fir'auna mu kuma fir'auna ma ya fi mu akida to mun ji fir'auna ya fi mu akida lalle lalle mun ba mu da jafir auna ya fi mu akida kwarai da gaske to saboda haka yan uwa waɗannan kaɗan ce nan kun ci gaba da waɗannan bayanonan don a fitar da waɗannan al'amura karara cewa waɗannan aƙidu wane ne aƙidar da ta yi kama da ta Yahudawa aƙidar su take daidai da ta Yahuda ko ta Kiristanci ai su ne wanda mai da Allah ciki game da Allah yana gajiya in ya gaji ya kwanta ya ɗauki kafa ɗaya ya ɗora kan ɗaya ya ce wa ke irin wannan halitta sannan yana saukowa tap tap tap can tsakiyar dare sannan kuma in ya ƙare bukatarsa tap tap tap ya koma da wannan da bai da Allah ce ina tauhidin shi yake wannan in wannan ne tauhidi wannan ne ba tauhidi kuma alhamdulillah duk gurta ta ƙare yanzu matakin ƙarshe a kashe mu aka kashe wani mataki na ƙarshe a kashe mu in dai ba a iya hana ɗan bid'a kare bid'a to ya zama wajibi a kashe kaga karara ajanda na fitowa haifin ajanda na fitowa eh wanda ba zaɓa haram bane hujja ta ƙare a'a mataki a kashe su to alhamdulillah inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله الذي وافق لا تام داشي فاتحة مع صلاة الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين